ana da alƙarewa ana da yasa sannan kuma shi ne shi wanda Allah yake bayanin sa a bakara wanda Allah yake gaya mana cewa idan ma sun ce sun yi imani to ba mu'minai bane wa ma hum bi mu'mini saboda yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una ko wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wannan ana magana akan munafurcin da ba a fita babban kenan to amma abin da malam zai magana a nan shine munafunci da da yawan musulmi suna fama da irin shi ba ya sa a dawo ma wuta amma za a shiga wuta Allah ya to shine malam yake al-hadithu sabi'a wa salatu hadisi na 37 ana Abdullahi bin Amr bin al-As an karbo daga Abdullahi dan Amr dan As wannan mun yi tarjuma sa a baya wanda malamai suke tera shi al'abadila wanda suke suna abdullahi abdullahi abdullahi kuma matasa abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin amr bin al-as saboda haka yana cikin su su biyar ko hudu da malamai suke kawo sannan kuma shine wanda muka ce mahaifinsa da shi tazarar su shekara goma kawai mahaifinsa ya girme gida shekara goma annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana lallai annabi alayhi salatu wassalam ya ce arba'u halaye guda hudu man kunna fi duk wanda ya samu kansa a cikin su kana munafiqan khalisan to ya zama tatattan munafiki idan kana neman munafiki wanda yake cikakke to shine wa man kanat fihi khaslatun minhun amma wanda yake da wata dabi'a daga cikin su kanat fihi khaslatun min an-nifaq za a ce yana da dabi'a ta munafiki bai zama tataccen bai zama original munafikin ba shi akwai wato wani dabi'a ne da ya dauka ta munafiki hatta ya da'aha har sai ya wa dabi'u ta farko shine idza atumina khana idan amince masa sai ya ha'in ya ha'inci mutane kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu la taqulu allaha war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah kar ku ha'inci Allah kada ku ha'inci amanar da aka ba ku alhali kuna sani to saboda haka wannan shine abu abu na farko to sannan kuma wa idza haddatha kazaba idan zai ba da labari ko zai zantar to sai ya kayya abinda ake cewa ƙarin gishiri to sai ya ƙara din dai labari mai kyau sai ya ƙara to wani alama ce ta cewa mutum munafiki ne domin annabi alaihi salatu wasalam yana faɗa a hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa inna sirika ya hadi ila albiri ita gaskiya tana jan mutum ta kai shi har zuwa nagarta wa inna albira ya hadi ila aljanna ita ko nagarta idan kawo kan titin ta to ba inda za ta kai ta sai aljanna wa inna rajula la yatasaddaq hatta yakuna siddiqan mutum ba zai gushe ba wato yana sadaka ko wata ruwaya hatta yaba inda Allah wa yataharra sidqa mutum ba zai yi yana gaskiya yana neman gaskiya a sai an rubuta shi ne gaskiya a gurin Allah to haka ita ba ƙarya kibiyarta wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur ita ba ƙarya tana jan mutane zuwa ga fajirci shi kuma fajirci yana jan mutane zuwa ga wuta mutum ba zai guje yana ƙarya yana neman yayin ƙarya a fajirci sai an rubuta shi a cikin ɗan wuta ko an rubuta shi wanda yake makaryaci a gurin Allah madaukakin sarki to shine wai za haddasa kazaba idan zai mutum zai ba da labari sai yayi ƙarya sannan na uku wai za ta yi lafana idan aka hamu amince masa oke a wai za a hada gada idan aka yi alkawari da shi zai yaudar mutane ba wani abu da za a yi shi ne wato magana ko aiki face sai ya saba can gurin wai za su mina kana abin da na manta mu faɗa hatta magana idan mutum ya kira ka kai da shi kuka yi tun da duk jama'a yake da Allah zo ya kira ka kuka koma jeji ba sai ya gaya ma cewa sai da gani kira ka kawai da yin jeji yake nuna ma wannan magana sai wuce idan ka gaya wani to ka zama kana da alama ta wani gudu alama shi ne aya ɗaya shine alama aya ba jira Allah ya gaya mana a cikin surori a wato suratu Maryam da Ali Imran lokacin da Annabi Zakariya ya manyanta shekara 70 da haihuwa ya ta roƙon Allah cikin dare ya tashi ya gaya wa Allah sai Allah yake za a baka da me yake cewa ya kala rabbi ja'alli aya Allah ka sanya mun alama a cikin Maryam ma cewa ij'alni aya ka sanya mun alama kan Ali Ibrahim Allah yake ayatuka Allah tukallima nasa talafata ayyamin illa ramza nan kuma ayatuka Allah tukallima nasa talafata layalin sawiya a Maryam saboda haka ayatuka alamar shine kada kai kowa magana tsawon awa 72 duk wanda ya ma magana sai ne ne kawai wannan shine alama to saboda haka alama ta uku shine wa idza ahada gadara Allah alƙawari da jiya ya gar mutane wa idza qasama ta hudu fajara idan aka yi rigima da jiya sai kire ne na farko baya sulhu bai zaba ko kuma an je rama idan kai bakan kara na itace zai ma wannan alamar munafurci ce abinda mata suke fada ko wasu daga maza cewa duk wanda ya mun kankara sai ne man da ita to alamar munafurci amma idan an ma kan kara kara ma da kara wannan ba alamar munafurci ba wa ina aqabtu fa'atibu bi mithli ma uqitum bi bi mithli amma shi ma kace wala in sabartu la huwa khairul lisabirin kamar ni atada alaikum fa'atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum ai ma kan kara kai na kara ai ma da ita ce kai da ita inda za ka haƙuri ma za ka fi samun lada amma idan aka yi ma nasara kai na ita mutum da ya zo yace yace ma wawa kace wawa jaki to ka kai maka ita abin da ya fi kyau shine ka haƙura ko amma abubuwan irin wannan abubuwan za ku ga yan masu adini zo da yan asaba sun fi ko haka waje wani wani kawai wani ba ma gaya wa ba zai zo da gaba ɗaya fara sai ya faɗi kalmomi wani kuma wai goga wa mai mota ya kuka yi zai kai wanda da kiki ne ke kaga cutar sa ba zai sai ce kai ne da kiki mahaukaci banza haka haka ɗabi'a musamman masu yin wannan wato ababen hawan ƙanana za a ga sun fi wannan ɗabi'u kuma ba ruwansa da girman na taɓa babu wani labari a karatunmu na ziyara a lokacin da mala abubakar jibril kowa dai ya san babban malami ne a yake kuma a Kano ma gaba daya akwai ran da ya taɓa fitowa wani ɗan asabi yake mau ban ja jahili wallahi fata fita yi sai da ya kuka saboda na farko ya haifi kai in ma bai haife shi wani bebi ya kusa jika ne sannan abu na biyu shi yawa ne shi yawa ne shi ɗan asaban ne ya yi man ne amma ya gaya mar haka sai goma ya fata fita yake wallahi sai da ya kuka ku duba ne ku ga tsohon malamin da tun nan din sabon wani abu yake koyarwa amma wani yanzu yana nan yana kan a tabu shi kuma malami kawai yana tuka babur ɗinsa to wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'u mu kisa wata rana a wajen na ima wannan muna towa wani wani ɗan alibi sau kawai sai daddanna wani aza ya zagar zagi na rashin mutunci ina bayan sa babur wallahi yana tsago kai yana biwa sai yace a kauje karin babu kai nace Allah ki kara saboda zagin da ya mai zagi na rashin mutunci wallahi to kaga jara ta ci gida to ji da annabi alaihi salatu wasalam za mu ga ko da yake sai ke koya mana dabi'u masu kyau domin wani lokacin zaka idan ka je sai mutum ya je kaga mai wani rashin mutunci sai an zo taron family sai ga gawa da wanda ka taɓa rashin mutunci ga shi a sai kuma a fara bincike sai a ce ai alaƙar da mahaifinka da kaza da kaza shi za ku addini da yadda da cin mutunci sai ba ma haka ba wata ran za ka iya haɗuwa da wanda dattijan kuma mala'ika ne Allah Allah kuwa wani za ku ga ya shiga wasifa a rasa ne ba ku to ka kiyaye cin mutuncin mutane yau waje ne kawai to yi za a nawa ne salatu wasu na ne ke faɗa ai a hadisin abu musa al-ash'ari yake inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dinke wajin muslim wa hamilul qur'an yake yana da girma ba Allah wato cikin sarki duk wanda ka ganji da tije ka girma mai ba sai ka ganji ba wa hamilul qur'an da hafizul qur'ani duk kan kan da ke garin ka girma mai to kaga duk wannan dabi'u ne masu kyau makarimul akhlaq da ake ta koya mana amma muna rabuwa da su to shine annabi alaihi salatu wasallam yace wa idza qasama fajara kaga can magana alƙawari Allah ya ce wa aqu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaikum kafila inna allaha ya'lamu ma taf'alun kuma wa aqu bil ahdi innal ahda kana mas'ula saboda haka alƙawari abin tambaya ne Allah madaukakin sarki zai tambaye ka lokacin da wato koda kike takarda kai ta gurin aiki cewa takwas za ka rika shiga wallahi alƙawari kai alƙawari ne kai a rubuce ma kai saboda haka zai zama shaida tun da za a ga wasu musamman wanda yake a local government yana ganin ai ba komai ba zai je wasu sha biyu da ya je kuma karfe ɗaya yana yin sallah karfe ɗaya an gama sai a cikin rami jikiri kawai ko mai mara mara sai kawai ta su ya dawo in ka ga ya je kwana uku a jere to yanzu yau ashirin ga wata ko to daga gobe jiyo zai fara zuwa kwana uku a jere saboda yana tsammanin alaƙa da wannan ka sani cewa alƙawari ka dauka hadisi na gaba to ka ko shakka babu hadisin yana tsoratar da mu dangane da dabi'un kansu cewa kada mu sake mu fada cikin kuma amfani irin wannan karatun jama'a muna biyawa ne fadan kanmu ba wai don wasu ba daga lokacin da aka biya kowace ɗabi'a ni da nake da matsala matsala akan ta na bani kai ma kuma ka sani to sai kai kokari ka gyara shine amfanin karatu matsala ta biyu na da matsala a kai shi ka san da muka yi adam da mubara wanda za su iya tunawa haka muka faɗa cewa duk dabi'a wallahi azim kafin in zo karanta ta in ina jinja a gida na duba sai na fara auna an gani cewa wannan dabi'ar ne matsala ta da ita to dabi'u da wa tarbiyya yake magana a kai in ya zo magana ruwa sai in ga ranar dauke da ni a juna zan iya ba da kaza to shi ne za ka dabi'u ka suna canjawa nan da nan zai ga ka canja kai ma baka san ka samu canje ba amma da zarar za a karatu a nan wani yarda hararowa irin wato alazan bulli da ke zama a a tabar ma a gefen gari kawai wani da ya biyo zai tabo mai da alaji da kai ba ake to in ne kai ma za ka dauki irin wannan dabi'u to ba inda za karatun ba zai tasiri ba saboda haka kowa za ka faɗi alama kada ka ɗauka da kowa ake kawai ka ji da kai aiki to wallahi za ku ga mun gyara sai ga al'umma tana samun canji Allah ya dace da الحديث الثامن والثلاثون حديث نتلاتين لتقل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي أنه عليه الصلاة والسلام يأتي آية المنافق ثلاثة على موم منافق بلا أخر تفرقوا إذا حدث كذبا ما يدعي ما لو إسلامية كيف سرى يا رب إذن زي مغانا idan zai zantar ko idan zai ba da labari shine bibi idan haddasa kazaba idan zai zantar ko idan zai ba da labari sai ya karya wa idza wa'ada akhlafa idan aka alƙawari da shi sai ya saba wa idza atumina khana idan aka amince masa sai ya haɗi irin hadisin baya ne na baya kawai ƙari ya samu babi na 26 babu bayan halu man kala li akhihi almuslim ya kafir babu da yake magana akan halin imanin wato wanda yake dan uwansa musulmi kai kafiri yadda ake yi kawai wani ya kallo ne ce masa kafiri ne kafirta mutane to babin da zai magana akan wato tafsir al hadithu tasir wa 30 hadisi na 39 ana abdullahi bin amri an karbo daga abdullahi dan amri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce ayyuma rajuli duk mutumin da shine ayyuma rajuli duk mutumin da kala dai a kai yace wa dan uwansa ya kaje ya kai kafiri faqad ba abiha ahaduhu ahaduhuma shin za ta je ta take wai sai ta dawo lalle ta fada kan ɗayan haka annabi sai ta fada kan ɗayan idan ta je ta dawo ta je ta sami wanda aka ce kafin ta ga bai dace da ita ba sai ta dawo kanka kai da ka fada shi za akwai hadisi ummu darda da take cewa wata ran abu darda ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan mutum ya tsinewa wato wani abu kawai wani abu ba ba sai mutum ba in ka zo kace wani tsinan ne ko ko rediyo ce ka kalle kace wannan tsinan ne ya rediyo ko waya saboda ta ki amsa hawa ko kaza ka tsine mata to ka sani cewa albarkar da take cikin wannan abun kake kwashewa to abin da zai faru wannan tsinon da kai sai ta hausa ba sai ta sama haka annabi alaihi salatu wasallam yace tana zuwa gaba sai ta tara an kulle gogogin sama gaba daya ita tsinon sai ta dawo ƙasa ta nemi kofa a kofofi guda bakwai kima ta tara an kulle kofofin gaba ɗaya saboda haka ba inda za ta yi saboda haka sai ta yi dama ba guri ta yi hagu ba guri to idan ba ta samu guri ba fa idan lam tajid masagan idan ba ta samu gurin da za ta shiga ba sai ta dawo kan wanda ya filo sai ta faɗa kan saboda haka anan gurin za ta zo ta tsaya shi za annaba ne za ta zo ya ce to iyaka wata rana na tafiya da raƙuma sai wani raƙumin da ya gaddama sai ce wannan tsinan nan raƙumin sai annabi ya ji hadu a tsaya yake dauke raƙumin ka ka kadai ya wani gurin domin kada tsinuwar da kai mata shafuna mu raƙuma to kun ga ashe tsinuwar wasu ƴaƴan tana ta shafa wasu kenan ko saboda akwai wanda baya kiyo wa ƴaƴansa amma wata ko wani shi ɗabi'a ta tsinuwa kullum kuma abokan ƴaƴanka ne shi za a ga iyaye nagartattu suna duba wa yake mu'amala da ɗan wani ba Allah ya rasu akwai tafsirin mu da muka gaba za ga akwai ɗaya daga cikin malamai na da ya zo nan malam bagadan ya injiniya wanda za a rufe mun ba shi da baya magana ba na mantawa farkon zuwa na gidansu kaga ya girbe mu kuma malami ne a gurin mu amma ya taɓa zuwa neman sa to wani ya yadda kuɗin sa ba sai ake wani ya yadda kaza ba yau wani ya yadda kuɗin sa amma ba mai yawa bane ku kuɗin mota ba idan na ka ne gaba ka faɗa in babu kuma a ba albajiri na ka ne a ji tsoron Allah nawa ne a ba na ka bane ka ji ya zana mu hamsin wai na gani kawai dai kai addu'a in ba ka samu da jima ba ka amma ba mu da ka bane eh barai kuwa eh saboda haka lokacin da na taba zuwa gidansu wallahi da azim kan ji babba ne ba ina zuwa sai baban su da na tura ni sai ana sallama da malam wani sai baban su to yaro yana fitowa sai zo je na gaji sai ne neman abba nake yi ne sai koma dan bayan ya koma sai daga ya fito shi ne babban dan sa ba maza saboda haka bayan ya fito can wani lokaci kawai muna hira bai ce mu koyo mu sai bayan ma ya rasu sai muna hira muna tattauna akan matsalar abun nan sai ce kaga lokacin ka taɓa zuwa gidanmu lokacin da ka taɓa zuwa guri na yace zaka ga mahaifina ya fito na ce eh sai yace zuwa ya kalle ka ko me fara ganin waye kai tabi'a ce idan yazo ga kare ba kallo ga ya tabi'un ka ce in ya koma sai ce wani dan gidan waye dan gidan wani ne ko kuma wallahi ba san bai san sai yace to ka ci gaba da mu'amala ne wallahi na ajin haka yake shi za a kayan zanna ji gurin gurin 30 gurin gurin gurin 30 amma kowanne ka kalle shi zaka ya cancanta a yi to saboda haka wannan dabi'u ne tsari ne wanda ya kamata a ce wato kai ma wato ko da a ce ba da tije bane kai yanzu ka fara haihuwa ka sa a ranka zaka naka yayan wannan tsari saboda rashin duba sai da Umar ya faɗa cewa akwai lokacin da kai matakin da wato za a zo zamani ke da zai zaka ce wa dan kauci ya fita kowa ya zama aboki saboda nagarta amma banda wani kawai sai ware mutum a ita fitin mutum sai ko biyu a ce yanzu duk Kano kowa ya zama abokin ka banda wani da wani ai zaka huta yace kuma akwai zamani da zai biyo baya wanda zaka ce kada dan kai abota da kowa sai wani da wani da wani a lokacin ake ko ba ji ba a ce miki saboda a zamanin janalin ake da kodin ko dalil din gaba ɗaya lin din nan Allah ya kiyaye to wannan shine to saboda haka to annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi cewa duk wanda yake wa dan uwansa kafiri ya kai kafiri to za ta biyo kalma idan ta je ta rasa gurin zuwa sai ta da kan wanda ya faɗa to amma mu sani wannan kalmar ba shi yake nuna fa ba a kafirta ba yawa abinda hadisi yake zo magana shi ne kai baka da ikon ka dauki kaulatar ka sa wani akan kanka baka da iko sai dai zaka faɗi rigar da Allah ya bayar tinkakkiyar riga wanda ya sa kai madidi ruwansa misali laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-wasih ibn maryam duk wanda yake annabi Isa dan Allah ne ya zama kafiri haka mu ba ce kai ba ko ba da kai nake ba in ka zo kace na ce ba kafiri yake a abinda Allah ya yi kai to nake faɗa duk wanda ya riga ce duk wanda ya kai ba dai ba ruwana to wannan wato takfirul muayyan shi ne haramu ka kalli wani da ke ma kafiri wannan haramu ne amma ka ce wanda ya aiki irin kaza ya kafirta duk wanda ya dauki aiki na Allah ya ba wani dan adam kafiri ne ban faɗi sunan ka ba wannan kuma kana da nusu ayoyi da hadisi duk wanda ya kalli wani abu na addini ya wa'izgini ya kafirta ka kalli hijabi kai wa ijabi izgini ko jemu ko duk wanda yayi wannan ya kafirta haka Allah ya ga mana suratul tauba in ba ku manta ba lokacin da muka je gurin Allah yake ya zarul munafiqun munafiqun an tunzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna jin tsoron saukawo da yadda Allah ya rika cewa wa minhum wa minhum yana ta bada adireji wani sahabi yake wallahi sai da muka yi kajin tsoron kada Allah ya fara kama suna saboda adalci da aka rika faɗa daga cikin su akwai masu kaza daga cikin su akwai masu kaza to ɗaya daga cikin matsalolin su shi ne suka kalli da akwai wajen ranzun dawo kawai sai suka ce wasu kagan su nan masu kafin kafin ɗin ciki kawai sai dai suke su kwanta wai sabon annabi ake gaya haka sai kawai Allah ya saukar da aya yake cewa duk wanda wato yake wa yake wa wato ayoyi da aka zaka yi musu magana sai ka tayi da wata ciki da wata ku kalli bayin Allah masu yin da'awa yake musu kaza wai da wata sai Allah yake ka ga ya musu kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke wa izgili la ta'tadiru kada ku bada wani hanzari me Allah yake a gaba kan kafarku ba'da imani kawai kun gaba so da aka yiwa wata alama ta addini izgili wallahi kafirci idan lokacin da aka kujen shari'a a wannan lokacin a shekarun baya da yawa wasu kafirta da kalmomin su kuma me yasa annabi ya faɗa a hadisin na bukari babu babu bil amali salihan ko ku yi gaggawa yin ayyuka na gari domin akwai lokacin da zai zo wato wato ka ji dai na yin musliman za ga fitinan kai za ga fitintunu na faruwa kamar wani yanki na dare wanda yake wato wa mai duhu sai annabi yake wani zai wayi gari yana mumini ya mata kafi ko ya mata yana mumini ya wayi gari kafi saboda kalmomi to saboda haka la'anul mu'ayyana takfirul mu'ayyan shine haramu amma akwai wanda suna iya kafirta da kalmomin su to wannan shine wato abinda hadisin a dunkule yake dauke da cewa ana iya kafirta amma riga ake sawa ko ta hanyar kalmomi ba ka kallon wani ka taimaka ce sai dai idan ya saka rigar ta yi madaidai shike na wanda ya kafirta bai sani ba in shi kenan sai ya tuba kare kare kuma ina ba da karatu da ba abubuwan da mutum wani yayi bai sani ba to ran da yazo kan karatu kuma sai sai kaucewa abu kuma kamar yadda na faɗa a baya inda ba a kafirta me yasa malaman fiqh suke yin babu ridda sai a ji ma babu akan ridda cewa wanda ya kaza ya yi rufe ya fita daga musulunci ai ba bayani a kansa saboda haka ana kafurta sai dai tafsirul muayyan shine haram saboda kalmomi sai an kiyaye su in fadli sanaka ayyuha al-insanu la yaldagannaka innahu ta'ban inji imamu shafi ka kiyaye harshen ka ya kai dan adam dan kada wato ya ya sare ka domin kumurci ne mutum mutum ne ji harshe Allah ya kiyaye to saboda haka wannan wato a hadisin bukari ya fitar da shi a kitabul adab babu man kafara a kawo da jere ta awili babin da yake magana akan duk wanda ya kafa ko ya kafa da dan uwansa ba tare da wato wani tawili ba sai babi na gaba babi na 29 da bakwai hadisi na 42 babu bayani halin imani man rajiba an abi to ga wata gabar ba mai wahala babu da yake magana akan imanin wanda yake kyamar mahaifinsa domin a jahiliya suna da wannan ɗabi'a wanda mu ba abin ya biyo mu yanzu in babansa ba mai kuɗi wani zai canza uba babansa daga cikin family kaza yake zai canza uba shi ne malam bukari yayi babi ko kuma malamai suka yi babi akan wannan matsalar wa huwa ya'lamu al-hali mutum yana da dan wulakantawa su suna yi ne dan wulakanci dan dan wulakanci kawai sai mutum ya ya canza uba ko da an zo saboda shi yanzu gaye ne ji ya zama duk abokansa samari ne ya shiga jami'a kaza ya zama gaye babansa kuma ga gidan dan farjo ne kuma fanshan ma an dade ba a baki ba misali ba shi da komai yanzu ya haife shi amma in ya zo da abokan zai ce ai ne gadin gidansa ba a yi yawa ana bizar an karbo daga bizar al-gifari radiyallahu anhu Abu Dhar al-Gifari az-Zahiri kenan al-mashhur as-sadiq shi Abu Dhar al-Gifari malamai da yawa sun yi sabani akan sunansa da na mahaifinsa amma dai wanda ya fi inganta shine Jundub bin Junada ibn Sakar cewa haka shine mutum na hudu a mutanen da suka musulunta dan ya musulunta a shekara ta shida Abu Dhar al-Gifari kuma lokacin da wato ya tawo kafin ya musulunta abin da ya fara yi kan da ya turo onai yace zai duba ba ya ji labari da ya canje fa ya ji labarin cewa akwai annabin karshen zamani zai bayyana saboda haka sai ya zo ya rika dubawa yana ta bincika a cikin maka da ya zo ya gama zage sai ya ga ana can ana karka can ana dudu can ana dawafi tsarara mata da maza a wajen ka'aba dawafi tsarara ya ga abin da zai ji ya koma ya ji ciwo ya yanka jibo wallahi ya ga wani yace wanda ta bara ba abin da ake a maka yace a lokacin bayyana sa yayi kuma na samu labari yace ni ba ran tafi da kaina sai to sai na zuwa tunda fasijin yayi yawa a maka sai riga bibiya abin da kanin sai biya ba sai ga haka ne in ya je nan sai ga ana karka can gurin ya ga ana can giya can gurin ya ga rashin mutunci ga gidan zina ga kaza ya kwana a garin a matsayin sa na bako wace gari ya fito na ta zage ne bitan mai kowa ba saboda tsoro yake ji saboda garin ba darul islam bane ana haka sai na ali ya zo wucewa to sai yana ganin suna yin katibu shi kuma sai da ali yana gida annabi alaihi salatu wasalam sai gane wannan bako ne kamar yanzu in bature ya zo nan kowa ya san bako ne yau to yana ganin yanayin da ya san wannan bako ne kawai sai yake hannunsa ɗabi'ar larabawa idan mutum ya yi bako ajiye yake a gidansa sai ka kwana uku ai mun biya da su satin da ya gabata abu ya bata talatati ayyam to tun kafin zuwa musulunci suke da wannan ɗabi'a girmama baki ba suna da wannan ɗabi'a da musulunci ya zo ya karfafe ta akai saboda haka lokacin da ya zo kawai sai ya rike hannunsa shi kuma ya ji saboda aminci ai an gaya mana shekaru masu yawa a baya idan ɗan Najeriya ya je Saudiya dan balalabe zai iya fitowa ya ban ma gidan ka kwana amma da aka fara musu sata eh sai suka dena suka dena amma wallahi da aka ce in ɗan Najeriya ya je wallahi balalabe zai iya hakura da gidan sa ya ban ma to saboda haka sai kawai ya rike hannu da ya je ajiye ya ba shi masauki kwana ɗaya ya kamar abinci bai ce kala ba ba wanda ya ce wa kowa ta tafa an ce a kwana na biyu shi ko sai da Ali yana jira a kwana uku sannan ya tambaye shi ba Allah me yake tafa da kai a kwana na biyu sai Abu Dharr ya kundin bala yake ba Allah ɗan sabari zan tambaye ka wani abu amma in za ka rufa mun asiri yake menene sai yake musulunta na zo yi na zo gurin annabin ƙarshen zamani duk sai na yake an gida ka zo ai da ka ga abincin jiya da tuni na kai ka yake to abin da za a yi ka garin nan kowa ba musulmi bane musulmai ɗan tsirari ne kuma suna gidan arqam ibn ajil arqam yake abin da za a yi ka biyo ni a baya kar ka nuna tare mu kowa ya san ni musulmi ne kuma a gidan annabi alaihi salatu wasalam ne idan na tafiya kana jira a baya idan ka gana kai gyara takalmi na ko tsayawa kusa da ni garkai ko ka wuce ni zan je ki ga wani gida ka duba ka ga ba a ganin ka kai ma ka shiga yace to suna tafe na zo duk abin da ya ga yawar yar kali suna zuwa yana shiga gidan harkar mai gona abin harkar sai shi ba kawai ya duba ya gaba a ganin sa sai shi yana shiga ya je ya gabatar da shi gura annabi alaihi salatu wasalam yace to ya karbi kalmatu shahada nan da ne musulunta sai annabi ya ce to abin da za a yi koma garin ku jefa sai dan ina ne yake dan gida yake to koma garin kai turu kai da awa a goye a cikin garin ku amma nan karka bayyana domin nan babu da karfi za a kashe ka bin mu suke har gida suna zalunta wanda suka musulunta sai ya ce ya rasulullah ni dai ina ganin a bani dama na fara gwada nawa imanin kafin koma garin mu annabi ya ce a'a yace shi ja an baki dama da ya batsu annabi yace je ka an baka sai yazo wannan wajen Ka'aba inda muka ce ana tawabi tsirara mata da maza ana shayi shayi kawai shi daga wuri yace ya ma'ashara quraish ya ku taron qurayshawa kun san cewa na ce da babu wanda ya cancanta abauta wa sai Allah kuma annabi Muhammad wannan Allah ne ya faɗi wannan kalmar shahada mai takalmi mai bulala mai sanda suka yi kansa aka rika duka har sai da suka kuma da shi kai mace na gina Abbas ibn Abdul Muttalib babba annabi alayhi salatu wasalam bai musulunta ba a lokacin shi ne yazo ya kwace saboda Abbas an ce yana cikin masu murya ko yaki aka ji aka fatar sai ji ya tsaya a guriyar kwallon murya sai a sai a rika jiwa da amsa kuwa muryar a hada a gurin kusan murya bai wace kamar da ake faɗa sarki Alu in yana hudu ba a gidan sarki a kurmi ana biyu ba na shi fika sarki a duk amma Allah ya mabai wa aka tara go kuma soyayya ya ce eh to da aka kaga murya ai za ta buɗe ko kana jin nawa ai dole murya ta buɗe to saboda haka sai abba ya zo ya daga shi je ga su ba yace kin ku san waye wannan kuwa dan mutanen gifaru ku kuma mutanen gifaru wallahi in kuka taba musu rai in zai sun tsau banza sai sun karar da ku ba shi da yawa amma mutane ne garata masu haɗin kai ya ɗauke shi ya miyo ya zo ya maku ki ta yi ba ba ruwa ya ɗauki farfaɗo da ya farfaɗo ya ga irin abin da aka yi masa sai ya ce ɗin kenan saura ya ya yau da yawa wallahi gobe ya dawo wace gari ya kuma dawowa aka kuma kwatarsa shine yake to yanzu na san imani da yayi karfi ba za ta yake ba shine koma garin su jina jina da ya warke ya rika dawa gaba ɗaya garin suka musulunta a hannunsa wannan shine abin da muke so mu kawo yana ɗaya daga cikin baiwar da Allah ya masa duk mutanen jifa gaba ɗaya a hannun Abu Dhabi jifa suka musulunta shi da annabi alaihi salatu wasallam wata ran da suka to aikin hajji ya gamsu yace jifar da fara Allah mutanen jifar Allah ya musu gaba domin gaba ɗaya su musulmi ne ta hanyar abu da amma ba ku manta ba kun faɗi wata ɗabi'a ta saboda wara'u da ɗan tseninsa shi bai da ajiye kuɗi ba duk wanda ya ajiye kuɗi ko a akawun ne ko duk wani sai Allah ya ba azaba saboda sahaba ta kawarsa haka shine annabi yake to kai kadai zaka rayu kai kadai zaka mutu za ka tashi ka kai kadai hakan kuma ta ba dan da yazo ya bada azaba kai na Usman duk wanda ya je kudi zai dauko aya ce wallahi ne yake dinar zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa washuhum bi azabin alim sai Allah ya yi mutum azaba ko me kake da shi ka bada sadaka kafin ka kwanta mutu sai na wasu yake a kaga wannan abin da haka ba zai yi ba abin da za a yi ka koma daji kai kaɗai ka zauna amma wannan ɗabi'a ta ka ba za a yi dare ta ana ba da ya ƙarshe sai na mu'awiya sai ta tara kowa daji kawai je ya ga shi sai matarsa matarsa tana kullum sai ta yi magana ta ce yanzu ne gida idan wani abu ya faru da mu ya gani kullum muna nan mu kadai idan na mutu ko ka mutu ya zamu yi sai Allah zai san yadda zai gamu kullum to ya san cewa annabi ya faɗa shi kadai zai mutu hakan kuma aka saboda haka wata rana Abdullahi dan Mas'ud sun dawo kuma annabi yace mutanen kirki ne za su yi maka sallah Abdullahi dan Mas'ud yace wata ran sun dawo daga aikin haji kawai suna dawa sai suka gama ta hanya ta lai musu magiya da Allah su zo mijinta ya mutu suna zuwa sai suka ga Abu Dhar ne suka ce ah wallahi Abu Dhar ne shi da almajiran sa sai ce alhamdulillah Allah na gode wa suka yi man wanka suka yi wa sallah yace mun gode wa Allah da annabi yace mutanen kirki ne yau sallaki Abu Dhar addu'a annabi alaihi salatu wasalam ta fada a kanmu saboda haka sai Abdullahi dan Mas'ud mutanen kirki ne walau kare al-kafiru to saboda haka suke masa sallah suka binne shi shine kaga kuma ɗaya daga cikin abubuwan ko da Abu Dhar ya kai yanzu kaga kuma ba za mu yadda ba ko saboda matakai shine misali sai ya za a fidda zakka ka kuɗi sai ya ke fara sai ka yi ya ke fara kuma Allah ya ce a fidda zakka sai ya za a fitar da ita kenan to wara'u zare shi tsantsayin zare kai shi haka shi za cikin sa abai za ku ga shi kadai fice da wannan fatawar ba wanda ya dare dole shi Abu Dharr Gifari akwai hadisan sa a gaban muka zo wata abubuwan nasa ma kuma fada amma wannan shi ne a dunkule na'am shekara ta lokacin da ya musulunta wasu na ganin yana shekara talatin ba kaɗan amma ya bar duniya kuma yana shekara sittin ba kaɗan hamsin da ɗan kai hamsin da bakwai da shida an yi sabani wajen yanka wannan shine abu da zai gifari wallahu a'lam wanda ana faɗa cewa a zamanin sayyidina Usman yaro eh ba ba zamanin sayyidina Usman afwan shekara ta 32 bayan hijira a lokacin yaro kuma a can raba zaɗin da annabi yake zai rasu a daji a nan yaro kamar yadda muka faɗa to shine yake cewa annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul Abu Dhar yace ya ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa laysa min rajulin yad'a li ghairi abihi laysa min rajulin yad'a wato baya daga sha'anin mutumin da yayi da'awa li ghairi abihi ga wani mahaifinsa baya daga sha'anin sa huwa ya alamuhu alhali yana kane cewa ba babansa bane yace wani ne babansa illa kafara wace sai ya kafirta duk wanda ya da'awar wani mahaifinsa alhali ya san baki bane sai ya kafirta wa man da'a qauman wanda ya da'awar wasu mutane laysa fihim nasab wanda ban da alaka da su misali kamar wanda ya zo ya da'awar sharkata take shi jaru ne me yake nufi da jaru shi jika annabi alaihi salatu wasalam me yake tabbatar da wato dangantaka da annabi alaihi salatu wasallam abubuwa biyu na farko alaka na saba ta kai har zuwa gidan annabi alaihi salatu wasallam daya sannan na biyu musulunci ko da ƴan maza sun kuke da annabi alaihi salatu wasallam ba musulmi bane kai annabi ba ruwan da kai kai ba kiru bane ko da musulmi ne kai baka kyawawan ɗabi'u to ba za ka tsina na ba komai ba wannan sharkaka wannan abubuwa biyu ya kamata a kiyaye yanzu misali da ake ta magana ne wannan magana ne saboda Elizabeth da ake ta magana ana ta cewa wai ita ma tana da alaka da gidan Annabi alaihi salatu wasalam a misali Elizabeth sarauniyar Ingila amma dauka haka ne ina ruwan mutum Abu Lahab ba yana da alaka da Annabi amma Allah ya tabbace da Abi Lahab da Abu Lahab da Abdullahi ba yakun Annabi alaihi salatu wasalam wa da ɗan ne uban su daya amma ina ru kullun shi ne mamaki ƴaƴan mu ma shi ne masa ciki tabbace da abila hadi wa tabba ko yaro karami yanzu yake ya shi ne masa Abu Dhabi shi da ma wato zaman kirki suke da annabi alaihi salatu wasalam amma ba a sako shi cikin kudangin annabi alaihi salatu wasalam ba a saka shi saboda ya mutu ba musulmi ba to saboda haka mutum ya zo ya dauko wata dangantaka ya dangana wa kansa irin wannan alhali ya zan ba na sabata wace sai annabi yace bal yatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya haka to ya tana duk gurin zaman sa a wuta wannan bukari ya fitar da shi a cikin kitabul manaqi babu haddathana abu wato ma'mar hadisi ne lamba ta 350 da 508 hadisi na wato gaba shine sannan a nan malai ka ce kufurin duna kufuri kufurin duna kufuri kafirci ba wanda ya kuri da anil milla ba wanda zai sa aje ayi zaman wucin gadi a wuta mutunci kenan irin wanda za mu zo mu karar ne dangane da mata da miji irin sa ne bara mu je kan hadisin gaba wata kila ma ƙara fito da abu حديث لا أربعين لا حديث لا هدي ولا أربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لا ترغبوا عن آبائكم قد قلت كامر إياهم سوى تلوتي ko wani abu dai da ku kuke kuka dangana wa kanku kamar rage ba ana abi duk wanda yake kyamar mahaifinsa fa huwa kufur to sai yayi butulci yayi kafiri wato wannan abin zai kai shi wuta kenan zai kai shi wuta shi ma wannan ana magana akan wanda ya ganganta kenan da gangan amma misali wanda ma ya zo ya rabu yana harami sai wanda ya dauke shi ya girme ya sa a primary ko ba a samu ana samu ya sa shi a primary kaga da sunan sa zai rika biya ko satin da ya wuce wata ta yi wannan tambayar dan aiki take ma'aikaciya ce ita kuma tun tana karama uwan mahaifinta ya dauke ta saboda haka yanzu tana so ta yi change of name da ake magana kuma ga hadisi take ta ji hadisi an ce kaza kaza nace hadisi yana nan kamar yadda yake amma ki sani alhukum ya duru ma illati wujudan wa adam dalilin da yasa annabi ya faɗa haka suna saboda a lokacin wulakanta iyaye su shine illa saboda wani abu wata maslaha amma ke yanzu tasowa kike a karkashin uwan mahaifinki tasowa kike a haka ba wulakanci saboda haka yanzu abubuwa guda biyu ne na farko shi wanda yake karkashin sa shi ma ya gamsu ki canza suna saboda ya fahimci cewa ga hadisi sannan abu na biyu hanyar da zaki wajen canji kin je na farko sai kin je kin yi affidavit a kotu sannan sai ya rubuta jarida alal aqalli ta yi sati cewa ki ki sanar ba wanda zai kille min wannan sunan naka ne cewa daga suna kaza kin koma kaza nace akwai wannan wahalhalin amma ki sani cewa hadisin ba zai hau kanki ba domin cewa ki aula kan jama'a ki gashi kina karama ya mutu amma har yanzu kwadayin sunan zamani saboda haka inda a yanzu ma wan ba zai je zai ce shi a bai a haka ki sani cewa ba wani Allah ba zai kama ki ba shikenan abin da ya fi fara buli kai amfani da sunan mahaifinka ko da sunan ka ta ku kai biyarin da shi misali ba musulmi bane musulmi ne sunan da yake da shi misali za mu bayar abubuwan da mata suke da mazajen ta auri miji kawai shi sunan ta koma sunan ta Zainab shikenan daga auren ta kawai sai ta koma Zainab Ahmad sunan mijin Ahmad sunan mijin baban ta Abdullah ba kawai sai ta koma Zainab Ahmad wannan kuskure ne akwai ta mai labarai za ku iya tunawa a network shekarun baya ta canza suna ina ga daga wance wance ya kai hudu ni ban ce ka faɗin sunan ta ba ruwa na saboda haka kaga wannan sai ka rika canza sunaye haka kaga wannan tonan siriri ne saboda sai da kowa ya gane auren sa na mutuwa saboda sunan mazajen take biyar ina sunan mahaifi ne wa zai gane ba wanda zai san auren ta ya mutu to da haka irin wannan shi da ga na na riga akwai sunan da akwai sunan da yabi na Annabi alaihi salatu wasalam babu amma har yanzu za mu ce aisha sai mu ce aisha ta binti abi bakar ne sirri kai ba ma wanda iyayen su musulmi bane ko dauko wanda iyayen su ba musulmi ba safiya binti huyay babanta bai hude ne amma da sunan babanta take biya juwairiya ummu salama kowace za a ga babanta take amfani bintu asad kowanne wasu ma sunan baban na sunan tsuntsu ne ko sunan karamin zaki ko karamin buri duka amma da shi suke biyar ba wanda ta canja saboda haka kaga abin da ya fi daidai idan kana da iyali ka canja ya ka gaya mata a'a shi miji wani abu na iya faruwa da shi amma uba ba a canja shi wannan shi ne magana gaskiya ka gaya mata gaskiya kada daɗin zama ya sa ta canza suna an je asibiti ta ce a ce a sunan daga cewa wancan wancan ko ita ko wace ma kara ka ce a san sunan mahaifin sa sunan abba eh da girmamawa da ya mata saboda haka shine dubi to shine yace um fa huwa kufru lalle wannan kafi kafirci ai la tasruku wa tamilu kenan ala targa gudun abin da yake ne hadisi na 42 hadisi sami wal 40 an sa'ad bin abi waqas an karbo daga sa'ad dan abi waqas wa abi bakra da abu bakra kale yace kale sa'adun shi ma zamu tarjama tunda mun yi wancan da dan tsawo in muka zo na hadisin nasa kale sa'adun sa'ad bin abi waqas yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa man da'a ila ghairi abi din duk wanda yayi da'awar wani mahaifinsa wa huwa ya'lamu alhali yana sane annahu ghairu abi alhali ba mahaifin nasa bane wal jannatu alaihi haram to kaga inda razanin yanzu kenan aljanna ta haramta a gare shi me yake nufi karan fari sai yayi zaman hutun gadi da wuta domin ba sai sabo shirka ce ko ita ce za a dawama a wuta to saboda haka ce karan fara aljanna ta haramta a gare sai yayi zaman hutun gadi a wuta labi shi na biha ahqaba fa zikira da abi bakarata sai aka ambata abi bakarata wannan nufai ibn al-harith sunansa aka ambata masa aka faƙala da yake wa ana sami'atu uznaya yake ni ma kunnuwa na sun ji wa wa'ahu qalbi yake kuma zuciyata ta kiyaye ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi alaihi salatu wasallam to da haka ba daidai bane abin da yafi daidai shine kai amfani da sunan mahi shine yafi daidai hadisi na wato a babi na gaba babi na 20 da takwas ko babu bayanin kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu da zai magana akan fadin annabi alaihi salatu wasallam fi babul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufr ya azza kuma kafirci ne wanda irin kafirci kufrun duna kufri ya kamata ku fahimce ki da kyau ya azza kafirci ne dan da wannan kawari wannan hadisin da zamu biya da shi suka dauka suka kafirta sayyidina ali da yan tawagarsa suka kafirta muawiya da yan tawagarsa sai dalilin su ba za mu karanta mu الحديث الثالث والأربعون عن عبد الله بن مسعود an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya tsara masa yadda yana cikin wanda suke farko farkon musulunta a Makka Ibn Mas'ud sannan ji yaƙoƙin da aka je ya ji haka ni ma yana cikin wanda suka kiro kan Abu Jahl Abdullahi dan Mas'ud kuma dan kankanin mutum ne dan mutum sannan ga shi siriri bai da kiba an sai da ya kai matakin da wata rana Ibn Mas'ud ya hau kan bishiya zai kiro siwaku Arab bishiyar arabci yana kokarin ballowa sai ta akwai zawon da yake rito a cikin kafarsa na rito a arinki sai ta akwai suke dariya saboda irin bayan kankanta kuma ga firanta sai annabi ya kalle shi yace atabba akuna min dikati sa'ihi yace firanta kaurin sa kuke dariya ko yace wallahi lahu ma asqal mizanan yawmal qiyamah yace wannan kaurin da kuke gani na rantsi da Allah sai sun nauyayi abun aura na alkiyama saboda imaninsa kuma yana cikin mutum hudu da annabi alaihi salatu wasallam yace ku koyi qur'ani ku gurin kudul qur'ana min arba'a yace ubay ibn ka'ab abdullahi ibn mas'ud salim maula abi hudayfa mu'adh ibn jabal saboda haka yana cikin wayannan manyan wato sahabban ya bar duniya bayan shekara talatin da biyu bayan hijira lokacin yana shekara sittin da wani abu ibn mas'ud kenan saboda haka duk yakokin da aka yi tun da kan badar har zuwa wato karshen wato yakin da annabi alaihi salatu wasallam ya yi da shi aka shi ta haida da cikin wato abubuwan da suka fata Abu Jahal bai cewa ganin Abdullahi dan Mas'ud a kansa da baki gashi an bar gida gina wayancan zaben guda biyu sun kashi ba zai iya kashiwa sai ganshi wanda ya raina sai ganshi a kansa ya samu sanda yana tumbura ma a hanci Abu Jahal abu ya fata ba zai gashi ba yadda ne sai aka yi da shi aka karasa kawai ya karasa yanka ya ciro kansa saboda haka yana ci wanda suka kake Abu Jahl anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim annabi yake zagin musulmi fusuqun fasikanci ne me fasikanci al khuruju an da'a fita daga yiwa Allah biyayya wa qitaluhu kufur ya kasa kuma kafirci ne to shi ga kawari suke ce to shi kenan sai na Ali ya kafirta sai na Muawiya ba ya kafirta to abin tambaya malaman da suke jeri sai suke ce akan wannan hadisin ko akan matsalar tafsir ma gaba daya shine na Muawiya da Sayyidina Ali akan tafsir mutane kake uku akwai yan tawaga Sayyidina Ali akwai yan tawaga Sayyidina Usman akwai yan baruwana yan baruwana yan tawaga Sayyidina Ali yan tawaga Sayyidina Muawiya gaba daya tawilin cewa hadisin tawilin shine fasara hadisin cewa ana magana akan kubrun duna kufrin wanda yayin yakin ba a kan ijtihadi ba wannan magana haka take bara mu gane cewa ijtihadi ne sai na Usman dan uwan Muawiya ne dan uwa ne sosai na jini saboda haka lokacin da ɗan tawaye suka je suka yaki suka kashe sai na Usman kwana 40 da wani abu ba fita ko sallar jami'i ba sa barin da je sai kewaye gidan da makamai kuma ba ta haji ko dai a cikin su duk malamin da yake ba akwai sahabi ƙarya yake wallahi ba sahabi ko ɗaya bugatu ne ɗan tawaye kawai ɗan tabori suka kewaye gida gidan da yana Usman ba fita kullum zai yi sallah a gida ya azumin sa yana azumi yana azumin nafila yana sallah sallar jami'i aka ana shi zuwa dan Abdullahi dan Umar ya ta zuwa yake yanzu haka za mu zauna kana khalifa ana ka fitowa sallah yake baya kan fitina yake ku wasu ne ba suke jan musalla yake in dai za ki sallar kai ku bi su sallah amma duk da haka saboda bakin hali sai suka haura yayi kiyamun nan yana karanta alqur'ani suka yanka shi jinin da ya tsaci akan qur'ani to sai aka dauki matar sana'ila ta zo kawo agaji da ta kawo hannu lokacin da aka yi mawa wani zara zai ta cire wata yan yanzu to shi ne ta samu rigar da yana zuwa bayan yaron sa ta nan da ke da ragowar ɗan yatsun da ta nan da ke take a kai aika wa ma'auya a can shi kuma ɗan uwan sa ta ce ga abin da ya faru da shi a nan da ɗawo da wata sai na Usman a nan shi kuma yana gani dama sai na Ali shi kuma sai na Ali yana gani da yake mutane suka rika kuka dan da ya rude wannan abu a gani aka ce wannan jinin sai na Usman ne gaba ɗaya masallaci ya rude da kuka kowa ya garin da yake ya rantsi da Allah sai an ɗauki banza akan wanda ke sai na Usman wannan wasu na tambaya wannan in ya ba aka ce na matarsa ne garin baki kariya aka yi mata haka to ana wannan gabar so nake ba ku gaba saboda akwai wanda suke dauko na uwan su rika musamman ma zagin sahabbai saboda haka ana wannan gabar ku duba ba ku ga yanayi kawai sai sai da Ali bayan ya riga ya zama khalifa sai aikawa sai da Usman Abu Muawiya inda gwamnati yana karkashin da shi gaban kasa ne yake yi mai mubaya shi kuma sai da Muawiya yayi karfi a kan dan duk shugaban da ya wuce da karkuwar da yi sai dai shi kawai yayi tazarci to ana son sa kyau sai na ba ba wuce ya ji a ga ba zai mu baya amma sai ya fito da wanda suka fage da ina wasu saboda sai suka yi sauri suka koma su ma suka yi mu baya shi kuma da ina da yake yayi da za a fito da su amma abin ya fara gani domin sabo ne shi yanzu idan yace zai fara da kisa to shi ma fa ta ta tana tsaka da wuya ko ba haka bane da Allah wannan duk ba yi tahadi bane kowa yi tahadi ne kuma akan gaskiyar sa sayyidina muawiya sayyidina muawiya ya yana kan bakarsa zai zo ya mubaya amma ba a fara fito da in sarari ne kuma an san sayyidina ne yake a bari dai yanzu to wannan shi ya kawo matsala kowa ya ja dinga shi shugaban kasa yana ganin dan ne wajen da gaba ɗaya guda ɗaya za ta ware ba kowane shugaba bane zai yarda da wannan shi kuma yana ganin yadda al'ummar zama suke san sa kuma gaji zalunta ta kai wallahi ba zai ba aka yi ta buga har sai da yaki waɗanne aka kai matakin da sa Abdullahi da Umar su da suke a gefe Ibn Abbas ya je ya ce wa Sayyidina Ali ce kaga wannan abin da yaki ne ba na goyon bayan sa domin bawa Allah ta ji da hadiye da yake da sai da yazo faɗi wata magana yace Allah ya ce wa man kutila mazluma faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka yi abu da zalunta da aka yi Allah yake mun tsora wa waliyansa ɗan uwansa su karɓi fansa su nemi fansar ɗan uwansu in ji Allah ya ba abbas tun jumanin Qur'an yake fala yusrif fil qatl in sun tashi ɗaukan fansa kada su wuce gona da iri yadda aka yi su innahu kana mansura duk wanda aka yi irin wannan Allah zai ce miji yace ka ga baka ce maka ba wallahi kuje nan da kake akai wata rabiya zai zo domin zalunta ka dan Allah ku ji rizki ana na ana nan sai da sayyidina Muawiya ya zo ya hau har kan kujerar sayyidina bayan sayyidina Ali ya ba duniya alhakan ya karba daga bayan ya sauke ya ba wa Muawiya kun ga bayanin da Allah da Abba ya yi sai da ya tabbata to mahallin shahid da biyu da kan da kansa mu tsaya sai da aka yi matakin da sai da za ku gane wannan kafirci baya kan wayannan sahabban Allah ce wa in da'ifa tani min al-mu'minina katalu fa aslihu bainahum idan aka samu wata tawaga daga cikin mu'minai ittatalu suna fada ku duba wani fiqhu dan Allah da'ifa tani min al-mu'minina Allah ya ce min al-kafirina a ittatalu suna fada fa aslihu bainahum Allah yake ku wato ku ku yi sulhu a tsakanin fa in ba ga hidawu ba ala ukra idan ɗaya daga ciki ta zalunci ɗaya fa qatilul lati tabdi hatta tafiya ila amrillah ku ya tsuwa da take zalunci har ta dawo kan al'amarin Allah fa in ba'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsidu inna la yuhibbul muqsitin sai Allah ayat da take ƙara burge ni daga waje Allah ya kuma cewa innamal mu'minuna ikhwatu har yanzu ya kuma kiransu mu'minai to waye sai ce musu kafirai a yadda innamal mu'minuna ikhwatu lalle mu'minai yan uwa ne bara an ƙara muku misali na uku mu tsaya akan sa idan aka fito filin daga ana yaƙi in lokacin sallah yayi fa sai a tsaya a ce ayi sallah sai a samu liman daya daga bangaren Muawiya da bangaren Zaina da hada ayi sallah idan aka karkace wa mutane sai a ce Zaina ne ce ya aika Zaina Muawiya ce kar mu karar da junan mu wasu sun muda sai ayi musu sallah a sai ayi sallah idan aka yi sallah in aka gaji a ce a dakata an yi da safe da yamma ma kuma yi a hakura sai gobe haka fa aka rike yi shi za wani malami wani malamin mu da tabbata yake da yi misali da yake kaddara ta riga fata wannan kaddara ce da ba yadda za ka yi da ita domin annabi alaihi salatu wasallam ya yi musa cewa haka za ta faru ba kai take wani abu akai ba amma labari ne ne ta da hankali amma wani zai dauko abubuwa kuma ya rika zage wasu abin da ya fi bani mamaki kenan cewa ku duba ku ga idan aka zo da karshe ba da kan suka zo suke hijin sai sai kaga za mu ƙara junan mu mu haƙura da yakin nan sai aka yi ajiye kawai komai kowa ya ajiye makaman za a koma har ga wani lokacin idan aka tsaya da wato cewa za a yi yakin karfe tara zuwa goma da karfe tara zuwa goma ta yi a bayan an gama an je an wuce sallah wani da yake nan da ne a nan baban zai yana kan zai ne ce baba wallahi ka da cikin mu mun bi ku gaskiya a kai ne ka da cikin mu wallahi mun bi ku haka fa suke yi lokacin yaki ne kuma kowa zai je ɗau makamunsa to wannan kufurin din shine kufurin duna kufure dan wasu na daukan wannan sai su rika bawa sahabbai wato kalma ta kafir to shine wa qitaluhu kufur ya karda kuma kufur kafirci ne amma kufurin duna kufure ka iya cewa babban laifi ne laifin da zai iya sa a shiga wuta to hadisi na 44 yawwa to ga ɗaya gabar ita ma da ita ma suna fakewa da ita babi na 28 babu la tanji'u ba'di kuffara da tara kai babun da yake cewa la tanji'u ba'di kuffara kar ku dawo a bayana kar ku koma kafirai bayan na bar duniya inji annabi alaihi salatu wassalam yadribu ba'dukum rikaba ba'd kaje ku yanka dukan wuyan kaji wani irin kafirci ake magana anan kufurin duna kufuri الحديث الرابع والأربعون حديثنا أربعين دا هدو عن جرير جرير بن عبد الله البجلي جيني مكتي وندا يا رجل فانا أربعين دا أي شيء annan ya bar duniya ya musulunta ta tun da ya wuce mun yi bayani a kan kuma shine Yusuf hadi da umma ya annabi yace annabi ya saba kallo na ba sai sai yayi dariya tun da ga ran da ya musulunta Jarir bin Abdullah al-Bajali أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع يجي النبي يفعل أحد بوقوانا أي في حجة إيه النبي يجي شيني وان دي يجي أجي خلا تترى وبن شي يجي ولا أي في حجة وتقوما to lokacin da sai dai wasu malaman tarihi suna cewa ya taɓa yin aikin hajji irin na jahiliya wanda ake zuwa a yi a jahiliya kaga ana zuwa ka'aba a aikin hajji wasu ce ya yi wannan kaga wannan ba za a nita ba shi a cikin ne ba aikin hajji to shi ne yake cewa istansitin nasa ya cewa wato istansitin nasa ya ne ba a ce mutane su shiru a hajjin bankwana mutane dubu ɗari da wani abu kowa yana so ya ji magana annabi alaihi salatu wasalam kuma babu amsa kowa sai ake ta harguwa ana ta murna sai ya ce wani sahabi ya ce ke ne musu su shiru shi ne istansitin nasa ka ce ai shiru فقال سيدي لا ترجعوا بعدي كفارا kada ku zanto masu mutunci a bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd sakin ku yarka dukan wuyan saki hadisi na 45 hadisi da khamis wala 40 hadisi na umar shi wannan hadisin da muka biya bukari ya fitar da shi a kitabul ilmi babul insati lil ulama hadisi na 45 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول ويلكم او ويحكم تكراوي to wannan kalmar tana da ma'anoni guda biyu tana nufin yabo sannan tana nufin zargi to idan annabi ne da ya tsala ya faɗa ta habbai ba yana nufin zargi ba kamar yadda wailakum tana nufin kai ko azaba azaba ta tafi wai lakum thawabul lahi ita ce ta yabo sai kuma da Fir'aun ya faɗa da aka gaya Fir'aun wai lakum ita ce ta zarge a suratul qasas saboda haka wai lakum kamar yadda muka faɗa tana da ma'anoni guda biyu misali yadda za mu fi ganewa misali biyu na farko annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce cewa ya ubangiji duk wanda na taɓa zakin sa ko na la'anci shi Allah madaukakin sarki ka biyan mata wannan kalmar da na faɗa wanda bai zai ji daɗin gaba ta koma ne lada ko alkhairi gari shine ba da yake ce irin wayannan kalmomin ne irin wayannan kalmomin ne domin annabi baya zagi amma wannan kalmar yake wai na ku ko wai haka ko kuma kalmar da ya gaya wa a kakilat ka umbuka ire-iren wannan kalmomin da su ake haka malamai kai ne suka ce kamar ba hauji ne a gurin ba hauji idan ya gare mota da kyau ta goge shi kai na zo ki jiyar mota yana rubu shi ya mara uba kai ko ruwa ya gani zai ce kai wata shege yarinya da gani yana rubun yana rubun shi ya mara uba a gurin da yabo ne ko ba haka ba to amma idan kaga shege idan ka ce mutum shege yana da ma'ana biyu har da biyu ko dai mara uba zaki ne cin mutunci amma yayin da ya faɗa lokacin da ya wani abu ya burge shi ba kuma zagi yake ba abin ne ya burge to shine irin waɗannan kalmomi irin su ne su ne wai lakum da wai hakum din ba annabi yana faɗan mummunan kalma bane akan sahabbai la tarji'u ba'di kuffara kada ku zamto masu mutunci bayana ku kafir ya diribu ba'dukum riqaba ba'd har takin ki yazo ya rika dukan wuyan kai wato ku yaki junan ku kenan shine ya diribu ba'dukum riqaba ba'd takin ki ya rika dukan wuyan kai wani hadisi shi ma Imam Bukhari ya fitar da shi a Kitabul Adab babu ma da fi kauli rajuli wailak in kana kan da adawul gura za ka kuma mun da yawa ko dai ta bai san gayawa wasu ko annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mu yawa to lokacin da ya tsau awa ɗaya da minti bakwai ina ga me ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana na'am na'am ai gaskiya wannan tambaya ce mai kyau akwai wanda za ga suna wasan kwaikwayo sai ga mutum ya fito a wanda ya riga ko army ko ana irin wannan wasan kwaikwayon misali malamai sun yi magana akan malam bakar abu zai yana da wani littafi a tamfi in ban manta sunan littafin ba kan drama yayi bakar abdullah abu zai dalibai ilimi su ne yana da kyau sosai akan drama saboda haka illa illa take shine idan sai kai to abin da yake na musulmiya za a na abin da yake already ya faru misali firauna da da da da wa da annabi musa kaga wannan misiriyya ne amma kawai mutum ya zo ya kirki wani wani labari ya mai da kansa kafiri sun ce wannan bai halatta ba sannan abu na biyu ga ƙarya saboda wancan kaga ai abu ne za a biya shi wannan kuma ƙarya ta shiga shi kuma Allah ba wasa a cikin lamarinsa duk da na taɓa faɗa a nan wani ya ba da labari a hadisin mu na baya wani malami ya ba su fatawa ya ce mala'ika jibril ya fara wasan kwaikwayo wanda wannan ta'adi ne babba a farkon littafin mun faɗi wannan hadisi jibril ummu sunna da wannan hadisin ya kafa hujja saboda haka ba daidai bane wannan kalmar ko kuma wani yazo kallo wani ya ce ba kafiri duk mun yi wannan bayanin a hadisi a cikin kalmar saboda haka ba daidai bane idan jiyarwa za a yi ba ƙarya a misirhiyya wannan shine wato wanda za a ce wato za a iya cewa ja'i ya halatta ja'i ita ma matsayin mubahi za a bada ba wani zancen sunna ba a ciki ko kace akwai lada kaza shi ma magana ce ta jawab halacci amma banda wannan a iya gani na gaskiya malamai sun ce babu zancen domin Allah baya wasa da mutane abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastabiu la ta'tadiru kad kafartum Allah baya wasa da kowa ba za ka zo yanzu kai abu kaje ai da wasa nake Allah yana wasa da kai ba ruwan Allah babu ruwan Allah to shine illolin wallahu a'lam na'am sunan mahaifi eh eh ai ba a matsayin uba ake amfani da shi ba a matsayin wani nasaukin ne ko ko principal yawa shi suke amfani da shi shine ai wannan ba matsala a matsayin kowa san ba ma yasin ta bane shi ya tsaya maka in ta guri shi za a saba misali saboda haka shi wannan ba matsala bane kuma idan mata ta wuce ta sa sunan mijinta sai ta ce misali sunan mahaifinta Abdullahi sunan babanta Ahmad sai ta ce Zainab Abdullahi Ahmad shi kenan in ta wuce ya zama dole amma rike sunan mahaifin ne a cikin ne aibu ba aibu ba gurin mahaifin wato kaje ka karbo ta ba kuma ai ba ka fi mai ba ki hakkin ka daban na mai da ba yawa wannan shine wallahi ala na ai an yi magana da akan yawo da makami zai akwai kuma inda aka ce yawo da makami sunna ne wannan karatun ban san me ake so a kawo ba gaskiya ban fahimta ba in ma dai ana nufin sunnar to ni ba zo gurin ba eh gaskiya eh amma ni ba san wannan yawo da makami ko je jami'an tsaro ta kama mutum an ce aka yi an kama shi a matsayin dan matsayin dan fai ko ko kwanaki ba cewa aka yi ra'ayi doka ba duk wanda aka kama da makami kawai an kama shi a matsayin dan fai musamman in yayi kwaci ban san wannan karatun ba na yawa to kaji komanda yace cewa ba cewa kai kai yawo da makami ba to kai ka tsara kanka mutane yanzu a cikin gidan kai zauto farawo ya hauro ba ba mutiya ba ta ƙwarya ba ta gobi ba kaza ka fahimta da kyau ko irin wannan ake ne a gidanka amma ba wai ka ɗauko kai yawo da shi ba ni ban san wannan karatun ba gaskiya Allahu akbar yawa lokacin da za a ji haji ka fito da naka alaikum salam na'am abinda mutum ya yi kawai wato alaji tambaye da yi yana da babur kawai sai fulogi ya bashi matsala sai tsine wa babur to yadda shi zai yi ko kuwa a idan mutum wannan abin ya fado mata sai ya sai fara akan kiran domin zabo kai kai na dama kuma in Allah ya ga wannan nadamar kuma shi kenan sai abin ya kau shi ne karkacewa nadama ka akan saban da kai domin sabo ne domin babur ba za ka rai da shi kaje ana baka hakuri ba don wani ya zo wuce ya ganka yace wannan ko kalaba yake wannan shine Allahu a'lam na'am na'am wai wanda yake wa annabi Isa Jesus eh sai wasu ke ce wa Jesus ala ko mai turanci akai kawai turanci ne ala gaba da bala kawai da sunan karo da an ce ma dai ba wani abu a ciki eh a ba wani abu kawai da yau san gaya wani zai fasa ma ba shi ba ba eh amma dai ba wani abu bane na'am na'am yawa bismillah na'am amma Na'am. Gaskiya ne. Misali. Na'am. A ce a wani sunan da musulma ce ke nisa. Amma aka yi munan arewa su kasan suke an ce kamar a wani tsorayi. Ya aka yi su kamar yadda ya ce ta yi suna a wani tsorayi. Na'am. Amma sun shi gama jin nasa ba. Eh. a wannan ba daidai yake ba saboda ai wannan an faɗa ne kawai don a bada misiyar unguwa ko gari shi kuma wanda ba mun faɗa asali cewa suna yi ne don wulakanta iyayensu shi ne taban ne in za ku iya tunawa zaidu ubawa ai annabi alaihi salatu wasallam da cewa ake zaid bin muhammad Allah yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum da yau kada kada wani ya kara ce masa zaid bin muhammad ya koma zaid bin harisa a rika sunan kiransa da sunan mahaifinsa amma da annabi tabanni ya wata shine tabanni saboda haka dan an ba da unguwa misali a dizin gari ko a unguwa ba matsala wallahu a'lam wannan shine ina alaikum salam ba ma za a karba ba misali watakila akwai awwal awwal da yawa a gurin ne awwal guda biyu kamar yadda wani malami ya ce su biyu ne a ajin su da sai zamto sunan mahaifin su daya sai aka ce a ƙara kaka ana ƙara kakan kuma shi ma daya eh saboda a kawai sai wani ya ƙara ɗayan ya sa fage sai kuma za a mutane dorayi shi kenan an fita kaga da an zo sai a ce a wani dorayi ko a wani fage dan a gane sai in jiya amma wa zai so koyi sunan mai barka ai ba wanda zai so ya haka na'am yawa ka gani to saboda haka wannan shine ga shi irin su Abu Zar da Gifa da ire-iren su an gane ko saboda haka wannan shine wallahi alam ai mun wuce wannan gurin shi ne maganar da muka yi tun a farko na cewa wato saboda girmamawa da bahaushe yake da za ga da kawaici sai ya dauki ɗansa ya kai gidan wansa duk da yanzu dangantaka da ruwa ta hana ko ba a yi da yawa wasu za ga suna ga ƴan uwansa sosai amma wani yana tsoron yanzu ya faɗi ya mutu Allah saboda yana tunanin wa zai rike ma ƴaƴan ba muna da gaɓoɓi daɗin littafin nan kenan za mu ta taɓa gaɓoɓi wanda ko dai mu gyara su shi dai wato burin littafin ya faɗa mana gaskiya ko mu karɓa ko mu yi dariya dariyar mu taron kuka gaba da nadawar mai kin gaskiya kamar yadda sa'adin zangur yake faɗa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka duk bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa da kuma mun zama ɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a da kabiya musu da kai ana yi mana wani gaskiya na sai da wani da wani da ana yi mana wani gaskiya na sai da wani da wani da wani da wani da wani da lafiya na ka inganta lafiyar mu muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa ɗan uwa da ke yi yawan zama a cikin wani Thank you.